suka zo mu duk sun karanta sun san su shi mai amma ba sa kallon wannan gaba daya kallon da suke yi kawai kallon janibin annabi da yake da kawai mun zaka shiga mu to zaka dan Allah in an tashi zaka yi magana a janibin da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan kan mu'amalar da ba saboda malama da yawa sun yi gano cewa da Allah wannan magana da ake yi a manzo Allah a ce da shi an haife shi da shayi an haife shi da kwalli an haife shi da kaza duk a wani abubuwan da ake faɗa babu wani malami da zai cewa wani abin da ake yi a manzo Allah an gaya masa abin da bai karanta ba an gaya masa zan misali to da jibi da kawai musu shi mu zai ba mu da faɗa ga an gaya manzo Allah abin da bai in zai faɗe shi ya kamata in ina nan sai ko wani malami da zan magana wallahi da zai ji da zai ce wannan mutum ya kafa wannan mutum ya kaza wannan mutum ya kaza sai ga mutum ana hanci da irin gana in ana yi ba a gani yawa daga babu wani malami magabaci da ya fito a cikin yace wannan abin da ake faɗa an fara an danganta wa manzon Allah kariya da ka wanda yi wannan ya fito wannan magana ya kafa da yawa ko kuma ya fito daga dai ko wanda yi wannan magana saboda Allah yawa sai ka ko hatta ibn qayyim ibn qayyim magana yake inda magana an rushi ai an zama wanda ka kare shi amma fa kana faɗan ma a wata to ka aiki shi ke ci ta ake ma a ba shi kenan wanda shi jawo duk kowane mutum da zai gaba daya yake kamar cewa sai ka kan suke sanar cewa an yi wannan magana ba mu na abu na kare da wani ba wani shi yana gara kuma amma wannan ba wani karatu bane karatun da karatun da duk a zo a yi shi duk malamin su zo su duk mutum su wallahi duka amma babban magana shi ne zalibin ma'aiki yake magana a kansa kuma a nan garin in ne a karo ne zai wani karfi ko zama zalibin magana tabbata a wani a karo ko da kafin zai gaya mana ana magana malin mu a karo ba sa karo da magana da kai sai su kai masa da biyu su saboda kada shi ga maza Allah ko wasu amma idan kuma an za ka wani daga duniya ka ayyuka nan dole sai an samu kashi kuma ba wani ne ka karɓar mataki a karo kan mutane a karo shi ke nan kuma wannan layi ba su na abu layi in kai da kayan ka cewa wannan abu da nake fada da zai ne da kafa a nan shi ke nan amma kawo wannan misalan da ke da ma'aiki shi da shakar da kuma kan zuwa shi da zuwa da an shirya zaka da Allah din za a yi mai magana a kan manzon Allah a san yadda za a faɗe ta a san kusurin da za a amfani da shi irin yadda al'umma ba su gane wannan ba idan ana yin wannan zai iya bayuwa ne zuwa wato masu tasowa suna ganin ana gina musu girman manzo Allah ko ba su matsar kamar da wuta ana gina musu kamar da wuta shi gini ga kada shi na da dole ke hanzari da kasa hanzari hanzari a yarance a tun masu suna gida wannan abin da kan da kasa da kan hanzari da ga manzo Allah yake har sun kawo yanzu za ka gina wata kamar da ka zama kamar da ce ai wannan abin ba haka ke ba to ka duk su ne zai yana ko to da kan da Allah ta kai mu ne zai wannan abin da shi ne a cikin wannan da ka fara a kawo mu da ibn sayyid kuma ya zai gashi zai bunkar da zai yi wani kaza yana cewa da shi da ja a gaban annabi kuma annabi ya tabbatar da cewa shi zai to kuma ko a bayanin ka lokacin daga baya ka lokacin kuma musulunta haka sai ka ka da shi ka da shi da ya annabi ya tabbatar da abu sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ikrarin su cewa wannan mutum da jani kuma sai zai musulunta wannan shi ne tafiyar da ya da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum ba ko da farko cikin maganganunta na san probiyar din sani shi zance yana da abin da ake kira da tanaso tanaso shi ne da farkon zance da tsakiyar zance da ƙarshen zance suna da alaƙa da juna idan ka yanke wa kowaye magana za ta baka mummuna magana ko Allah yanzu da za mu zo mu ce kawai kawai yi musanni azaba ta tabbata da masu sannan ai ba haka Allah ya koyi ko shakka babu waɗanda suka jiji maganganu na suka juya fahimtar su na tabbatar ba su ɗauko maganganun daga tushe musamman kilin na biyu da aka sa ai ba zaman mu na farko kenan a kansa ba mun zauna a shari'a commission lokacin da aka yi shi duk mutanen shari'a commission suna nan kafin in zo wajen su kamar yadda suka faɗa suka ce har sun ɗau wani mataki amma ina zuwa suka ce sun ba ni dama yi magana sai na ce to abin da nake so dan Allah ko kun ji wannan maganganun ko wai tambayi na suka ce ba su ji ba wanda na tabbatar waɗanda suke yin maganganun nan akan wannan abin a gari cikin ɗari tamanin da biyar ba su ji na ce ba akwai wanda suke cewa su ba su ji ba ma ba kuma sa so su ji kuma su zage ni ko su yi min hukunci wannan shi ne cikar rashin adalci da haka ina ba da shawara kamar yadda na san gaskiya haka take duk mutumin da za ka yi wa hukunci ko karka yi masa da yankin magana ka ɗauko ta tun daga farko abu na biyu ni ban kamanta ba ina ta faɗa ina nana ta amma gida suna ta ce min na kamanta sai ka tabbatar da abu ne fa kamar kamar kishi ne take so amma na ce annabi ba yi da shi kuma na ce kinkiya tana da shi domin kamance kama
inda ka mutu Allah ya wasu inda wani inda ka mutu ne wannan magana inda ka mutu ne a wajen wajen da suke jini da amma kai da ke da ita kai da ke suna rabo ne to shi kuma wani da ke kira wannan magana a wasa da ka kamanta ya jira to ba abin da ba ka kamanta shi ne malam Allah ya wasu wani shi mutum ana yi masa hukunci ne da abin da ya yarda da shi ya faɗa da bakinsa ko da abin da wani ya fahimce shi
a adalibin annabi sallallahu alaihi wasallam na ga kamar da shi zan yi ba in da adalibin Allah ne in ka faɗi magana a annabi ba za a tambaye shi ne mai kwata ba ba za a tambaye shi ne kike ba ku ce kawai wannan mutumin ɗaya biyar za a ɗauka a kalli maganarsa in ma a jefa maganarsa a cikin asabbu shaɗari in ta faɗa nan in ba ta faɗa nan ba to a koma wajen al'isi zamu da zira in ta faɗa nan in ba ta faɗa nan ba a duba a ga ta faɗa cikin abin da yake al'ama aliyya cutar da manzo Allah sun ta faɗa cikin tahawudi da yake da hukumi ce wannan ake dubawa kawai amma a tambaye mutum ne mai fanka ne kaza ba a tambaya saboda wani tunan su ajabi ne an yi wasu malam ne idan tabbatarwa ya yi ko kuma korewa ya ba
saboda lokaci wannan maganar sai mutum da riba shi da yawa da tattalin da ra'ayin ta wani sosai da shi ne ya kamata mu ya rasa shi abin da dama da zai wannan zai na kuma da hannu da zauna an fara shi da ba hukunci ya ne maganganu ne da aka yi da'awar ya faɗe su kuma ake da'awar da nan sa ya faɗe su korafin da aka samu gwamnati goma mu saurari da'awan da masu da'awa mu saurari maganar malam su kuma gane da abin da ke da abin da ya bayyana shi ne da amma ba ba biyar za mu zauna a isa jayayya Ina ganin za mu ga iya abin da aka ce ba wai ko gashi mun fito da shi ne
a matsayin su amma daga wannan mun rufe wannan daga wannan sai rufe wannan matsala za a yi wacce
ka'idar da aka yi kamar da prof ya maimaita an ba malam damar ya zo da observers guda uku amma ba su zama abokan hirarsa ko magana da shi ba ko taimaka masu a observers aka shi eh observers amma ba a ce abokan hirarsa ba ta aka ba za su musharaka da mu ba haka aka ce muna nan da hankali haka duk muka ce ba za su shiga su kare shi ba ko su yi masa difa'i amma ba a ce ba zai hira da shi ba babu magana ba zai hira da shi ba ba a ce ba wannan ba a amma duk duniya ne da aka ce wani ya zama observer an saka wanda ake nuna observer duk duniya kowane taro ai dai ga takardar kuma haka ba ta zo shi ne gaskiya Shuguranin nan jiki ɗaya ne.
shi ne aiki Ba ma so idan a samu saɓani tsakanin a daina kawo saɓani abin da Abin da muna da ka'idar. Kuma ka'idar nan ita ba ta tsaya kan. Bayan nan farko, mun riga mun yi ta. Akwai wanda yake da magana guda ɗaya sun mutu da kasuwa cikin kuma ne ba da da da da nan dai shi ne muke ganin zaman kamar ya zo ne don a ba wani ɓangare dama ya kawo cikakkiyar kariya da kansa sannan kuma kariyar da ya kawo a a ce ba wanda yake da damar ya tattauna a kai wanda wannan kuma shi ne yake gani ya fita daga tsari saboda da zarar ya kare kansa to ya zama kare kansa yanzu misali a hadisin da ya bayani cewa ai ga waɗanda suka tabbata da shi ai gaba ɗaya bai tabbata ba in muka duba da usulul hadis a tare da masala ibn nasiruddin ya kawo shi yana kawo ta ba abu kulalu ta ba abu kulalu ko da a wannan ayawa yakan faɗi cewa ga wata illa amma dai abin sani ne wajen malaman hadisi ba a cewa ta ba abu kulalu sai in ya zamo shi kansa wannan magana ce wadda za a iya saurarawa misali in warra ko matrukul hadis ya kawo mutaba'a wannan gaba ɗaya malaman hadisi za su cewa ta ba abu kulalu ba sa cewa ta ba abu kulalu ai babban illa fa ga addini a yau shi ne mutum ya zama yana da fahimta guda ɗaya ya ce kuma dole ita ce kawai fahimta kyakkyanta da ba ita ba karya ce wannan shi ne ba abin da yake kawo amma inda ba a yadda tana da fahimtar ka wannan ma yana da tasa amma kowa ya kawo hujja ko kowa ya ke hujjojinsa ga jama'arsa ba tare da ya faɗa ba to za a zauna lafiya amma bayan da za a yi a ce wani ya kawo magana ya ce kuma wata magana da ta hali ta lallai karya ce ilimi ya tabbatar da haka kuma a zo waje a ce ai za a tattauna wannan a shi kaɗai da yake da dama ya faɗi haka saura ba su da damar su faɗi haka suna ganin ba a yi wa ilimi adalci ba yanzu ne ya faɗi cewa ai ga malamai da yawa mutum biyu ne kawai na kawo misali hadisin fai zakara an shi gangan ga malamai ya nuna yin mai matsayin sa hadisi abu wani marazi mai matsayin sa hadisi abu da mai matsayin sa hadisi dana kuni mai matsayin sa sun hudu aka samu mutum biyu kaɗai suka ce hadisin nan tabbatacce ne bayan wa'annan sun ce ba tabbatacce ba ne kuma ya zamo malaman hadisi sun saurari magana shi yasa magana fa ba ta zaɓe ba ce a ce majority kare su ana magana ce ta ilimi yadda shi kansa ya faɗa a dawo to ana a binciki ilimi ne dai shi ne mura'aza ta akan wannan samanin
abu biyu ne da mun rage mana maganar da Allah ya mana tare mu kawo maka da tsirin kai wanda yana kore abu kuma ya kawo kafu a sarki guda to ga sha shi tufatul mawdu sai a kanin mawdu fasali na goma sha uku fi kitanin nabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba mu karanto ba kuma gida ya ba mu dama mu karanto za mu karanto a jihar inda ya haɗa da magana kafin sai ce wa ma hakahu an safiya ta bi qauliha abin da ya hakaitu daga safiya fadin ta da tace fa aitu maktuna sai na ganshi da shari tana nufin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi yace yunaqidul ahadith al-ukhra yana cin karo da wasu hadisan shine wa huwa qawluhu fadin da yake lam yara ahadun sauqati ba wanda ya ga tsarashi na to kuma ga wata ta ce ta ganshi ta ce sai ce فكل حديث في هذا الباب هو الحديث da zaka kawo a wannan magana يناقض الآخر إن ذا دراسة ذاك بين شنكر وتراثوانسا ولا يثبت واحد منها فأول من يتبتها ولو ولد مخزونا ذاك فدقلتان عن هيفيش لك شعري فليس من خصائص السيد صلى الله عليه وسلم بغير مخصوصية سبع فإن كثيرا من الناس يوم دير ومتعني ما يولد غير ممتاز للإحسان أنا هيفصل شعري فأصل ذاك سيأمس وتشعري قال وذكر أبو الغنائم النسابة الزيد النسابة الزيد أبو الغنائم النسابة الزيد يأتي أن أباه القاضي أبا محمد الحسن ابن محمد ابن الحسن الزيدي ولد غير ممتاز للقتال شو أنا بابا ما لما أبو الغنائم يأتي بابا أنت شمال كاتي حكا يكيش غير ممتاز للقتال لا يبقى أخاكي مصر قال ولهذا يأتي سبو جهك لما يبقى بالمطهر أتي وبابا لك بيد المطهر وقال فيما قرأته بخطه yace kuma na cikin abin da na rubuta na karanta da rubutun hannunsa ya ce kulika abu muhammad alhassan mutahhar an haifi babansa asalin halitta sa tsarkakakke lam yuktatan ba a yi masa shayi ba ma'ana da shayin ce yanzu wasu fiye kama kulika kuma haka ya rasu yadda aka halice shi ba a ma sake masa wata ba sai ce wa kadda karal fuqaha fi kutubi malaman fiqh sun faɗa a littattafan su anna man wuri da kazalika duk wanda aka haife shi kamar haka la yuqtalu ba a sake masa kaciya wasta hasana ba abu sai dai wasu suna ganin kyautatuwar ayyu marral musa ala mawdi'il kitani a dauki aska a shafa masa a wajen kaciyar tasa kitanal qamar kaciyar da su larabawa suke kiranta da kaciyar wata yushiruna fi zalika ila anna an-nubuwa suna nuna cewa cikar halitta fi khilqatil insani cikin halittar mutum ya hasulu fi ziyadatil qamari yana yiwa gwargwadon karuwar wata ويحصل النقصان في الخلقة عند نقصانه kuma idan wata bai cika ba wannan yana iya tasiri a cikin halittar dan adam kama yujadu fi zalika aljabar wal mad fa yunsabu al-nuqsan alladhi hasala fil qulfa kamar yadda wannan yana iya faruwa a wajen tattarewar abu ko kuma bucewarsa na jikin dan adam ila nuqsan al-qamar yana da alaka da tawayar wata qala sai yace wa qad warada fi hadithin rawahu sayyid ibn muhammad ya zo a hadisin da sai dan Muhammad ya rawaito ibn Ukki Sufyan al-Thawri dan karbo Sufyan al-Thawri an Hisham bin Urwa daga Hisham dan Urwa an Abi daga wawansa an Aisha daga Aisha an Nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ibn Sayyad ibn Sayyad dai da muke magana akan sa wancan an ne guri da masruran mahmud an haife shi da shayi an haife shi da yankakken shi da shi ne tsayin a wajen korewa annabi ya kawo magana kafin kuma mun tabbatar ba zai yi a ce ibn al-qayyim anan ya kamanta annabi ne da wannan kafin ba shi korewa annabi sannan ya buga misali dan tabbatar da korewa sannan
ini fatan da nake da Allah a harkar kuma mafi da jazaro ba na cikin ɗan adam ba ne ke ko kogi ake faɗa cewa ba a samu teku tana irin ambaliyar da take wanda za a gani a kamar Lagos sai idan wata yana tsakiyar haskensa da Allah a koko a goma dai a ƙara a rasa ana himma wajen karatu amma lalle lalle wajibi a koma a ƙara muka muna da gaba dai wallahi alfaki ne ko lokacin da kada ke mace ana sa ya ga
wallahi Allah ya sani ni a da kusan ne sun ke yi wani abin da ke da shi a ne da mubarka sallallahu alaihi wasallam nasiha ne ga al'ummu da baki daya nasiha ne ga gwamnatin mu Allah ya yi kisa irin waɗanda ya rike ba magana ce da kusurin da in aka yi wani waɗanda Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke idan aka dubi zaman lafiyar al'ummu idan aka dubi wani kan haka idan kuma ba abin da wani haka ya amma da zai kira ba abin da yake da haka da yake ba a ce al'umma ta ce da su cikin rigima ba da ke haka haka malami da yake da ainihin wani hikima wajen wa'azinsa yake da kokarin bayyana amsa da al'amura da yake sai shirin da suna da wani bi kaga wannan magana da aka rija ai akwai maluma da yawa da sai irin wannan ra'ayi amma ba wanda ya fara ba wanda ya fara faɗan da shi ga wannan ikrar shi ga wannan tsare shi ga wannan tsare mun faɗa mu dan Allah a cikin da su mu ne nan faɗa da mutum nan da da da mutum Allah saboda in dai ayi wannan zai an dawo abin da hankali al'umma bai tashi kuma wannan shi ne babban sarrafi da muke su a kai yanzu kuma aikin Allah da haka da sun ce wannan shigano abubuwan da ta fi shi da yau kuma har gaba da kofar da al'umma za ta yi wata fassara wadda ba a samu azumin hakimun wanda shi cikin al'umma al'umma ta kana abin da ke ko wani ke tsawa a kan ra'ayinsa da jigani da bayanan malaman da Allah alhamdulillah wani abu ne ke kyawa da kowa ta yi amma kada ka shigo kuma zanen su kuma su kuma za su gane da ka kawo wannan ko da abin da a rayuwar mata da duniya haka in ka zo akwai bangaren su jure akwai wani kisa jure kantar shop kantar shop da kawo shi a kuma ka kawo wani abu da ne saba da al'adu su saba da al'adu su ne saba akwai wasu sai ka kasa shi shop gaba ki da samu damuwa su samu kan gaba ya samu ne ni abin da kuma na sa shi don Allah abin da hakkin mu'aiki da za a yi magana abin da zama lafiyar kuma mutum za a yi magana a duk ainihin gwamnati wanda Allah ya kura musu na amana kullum suna zuwa suna kasa na da musu abin da zai zama yi ba za su yi ba.
Allah ya saka da alheri.
sai mu je
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سنانا أبو بكر عمر بجير بن بحر abinda muke son ɗan jawo hankalin gida musamman ɓangaren mu na shura a kai cewa mun zauna tun daga babban kwamiti na shura har isuwa wannan kwamiti ma'ana son kwamiti wanda muke wannan zama wanda aka zaɓo waɗansu members daga ciki aka naɗa su don su wakilci shurar gaba ɗaya a yi wannan zama cikin zaman da muka yi tun daga kan mai kwamiti babban kwamiti har da zuwa waɗannan wannan kwamiti da aka naɗa ko aka kafa guda biyu wanda ya tato maganganun masu korafi da maganar wanda ake korafi a kansa da kuma zaman da muka yi har zuwa jiya mun ci mun kokarin kiyayewa abubuwa guda biyu na farko dai kamar yadda mai girma shugaban hukumar shura ya faɗa mu ba alƙalai ba ne ba zama muka yi mai hukunci mu ce wane ya yi daidai ko wane bai daidai ba muka yadda da haka sannan muka ce mu guji abin da zai zama kamar abin da mutanen gari suke yaɗawa cewa suke za a yi muƙabala za a yi muƙabala wanda ma ka kalli siyakin ko yanayin wannan zama namu ta fahimci kamar yadda aka faɗa ba zama ba ne na mukabala ba kuma ginin tsarin mukabala haka take ba har muka ce idan mutum ma ko cikin mu a matsayin mu na members wani ya wata tambaya aka ba shi amsa kar ma ko wani ya zo maimaita ta da kada ta yi ta maganar wannan ɗaya ta yi ta ja mana lokaci sai ta yi wato jirwaye kamar da mukabala don muka yadda da wannan sannan muka kawo shawarar cewa inda magana ake ta ilimi ba magana ta mutanen gari ba ba magana ta abin da wasu suke so magana ce ta ilimi a bisa hujja da ilimi shi ma da aka ce a bashi dama ya zo ya kare kansa ba ce bai ce mukabala zai zo ba kuma ba mu ne muka ce ba mukabala za a yi ba kuma ba a ce za a yi mukabala ya ce bai yadda da shi ba ruwansa ba da wannan yadda aka tsara aka ya hau amma mu sani cewa mun gaya wa kanmu babu fa ilzami abinda duk na karanta na yi imani da shi na tsaya a kai ka ce sai ka nazarta min kishiyarsa wannan ba adalci ba ne muka ce mu gida mu kauce wannan mu kauce wa ilzami mu ce lalle ka ce kaza sai kamar hukunta ta za mu yi kenan muka ce hukunci ba aikin mu bane ina fatan gida mu kiyaye wannan mu tsaya akan wannan shi yasa za a ta abu da yawa za mu ce ba mu yi shi ba za ku ga ai muna faduwa ba zata ba tare ma da shugaba ya ba mu izini ba mu ce babu wannan kuma a yadda babu shi dan wajen mutum tara aka zauna ko goma aka yi magana guda ɗaya in wani ya ka kuskuranta dole ne a ce ba haka take ba domin sai bata shurar gaba daya wannan shine nake son a fahimta wallahu ta'ala a'la wa a'la
wannan yana da rikici kuma a kan ita wannan da sauran tambayoyin da za su yi baya muna kara tuna ma cewa ba mukabala ce yunkuri ko da za a zo da yunkunci ba cewa wani ya ci wani ya kai a da wani ce ko da kowane nan aka yi malamai su gudu su duba su ne yana tsaye ko ba ya fi shawar shawara hukunci kuma masu hukunci kansa amma mu ba mu yi masu hukunci a saboda haka abin da yake aka yi ta mujadala a cikin tambaya ta farko aka yi ta ce da za a ce da za a ce da za a ce da za a ce da za a ce da za a ce shawarwari da za a bayar wanda a ƙarshe ma idan mun gama da sauran duniya da ake shawarar da sun sarrafa ya kuma gama da su shi yana karshe sai a bada wannan shawarwari sai mu yi abin da muke nema tsarkin farkon zaman lafiya domin idan aka yi jari in ja al'ummar da suke sauraron ma'ana wanda nan da za su saurari ne nan nisa miliyoyi miliyoyi ba su da ilimin wannan matsalar ce ta fi sama duk da sabani da irin wannan ne cikin kuma ba da yawa da za su yi abin da nake so shi ne a tabbatar da abin da yake zama lafiya a tsaya a kan abin da yake gaskiya su martaba ta ilimi kuma a tabbatar shi kan matsayin adalci wannan shi ne abin da suna mana wanda yana cikin wannan ka'ida ta abin da ya bayyana wannan kuma shi ne abin da za mu gabatar cewa mun zauna da kuma abin da ya kuma shi bayan kuma da wannan shi ne abin da mu tsaya a ƙasashe dan sai mu je tambaya ta kore musa a cikin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karanta tana da alaƙa da wacce ne farko can wanda abu da ke shi
wanda dade tana da kama da waccan sai dai an yi tambayar ne da wani sabon salon siga abin da nake cewa shine kusan abin da na faɗa a can sai dai akwai ƙarin dalilai da in gida ya bani dama zan iya kawowa ban kore mu'jiza a haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba babu wannan a cikin magana ta daman dai an ce nan da'awa ce abin da na kore shi ne abin da na kore a baya ba a haife shi da shayi ba ba a haife shi da yankakken cibi ba ba a haife shi da kwalli ba amma akwai mu'jizozi tabbatattu da nassin alqur'ani da nassin hadisai waɗannan din na yarda da su abin da yasa kuma na kore waccan shine abin da malamai suka faɗa wanda na yi ishara zuwa gare su da yawa cewa wannan ba mu'jiza annabi bace kamar yadda ƙarshen abin da muka karanta na ibnu qayyim anan ya faɗa baya daga cikin mu'jizar annabi haihuwarsa da shayi ba ma magana akan hadisin ba a'a akan nassan da cewa annabi ba haife shi da shayi ba wannan baya cikin mu'jizar wannan littafin da yake hannuna sunansa al-mawahibul ladunniya na al-allama Ahmad ibn Muhammad al-Qasbalani juzuginsa na ɗaya shafi na ɗari da talatin da hudu sai ce wa karɓa ثم قال ليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا من الناس ولد مختونا yace wannan baya cikin khususiyar annabi domin ai da yawan mutane ba an haife su haka da haka wannan shine abin da
ita wannan tambaya ta bi ce ake bayani akan amma ya tambaya kan
amma dai kakka ko ba Allah shi da kakka ko ba kan wancan magana ita magana kai tarin da bi sallallahu alaihi wasallam magana da ake a yanzu manzara sallallahu alaihi wasallam a lokacin haihuwarsa akwai mu'ujizozi da suka bayyana ko ko ya islahin malaman ilmul kalami irhasat ko da ke ga ce ka fuskar irha islahin na kuɗi karamat amma dai tunda ilimi ya tabbata a yanzu irhasat ake kiran irin wannan a ilimce alamomi da suke bayyana ga annabi kafin tabbatar da bayyana Allah ta akwai zamanin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'ujizozi a ko irhasa da suka bayyana ko ko ba saurin zare kamar a jawabin ka dazu da aka sa mana ya faɗi cewa ai kawai in mutum ya ɗauko in daga lalawar din azin ko abin nan kawai ya isar da wannan wanda anan akwai babban fashin ba saboda duk wanda suka da la'irin nubuwa sun faɗa ku ba ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya su dinnan ba su da ilimi ne ko kuwa da sun kokarin su dora mutane ne akan abin da ba ilimi ba irin sai abu ruhayin asihani wanda ya faɗi ɗari hudu da talatin ko irin sai bayaki wanda ya faɗi ɗari hudu da hamsin da takwas da sauransu ke da la'irin rubuwa wanda suke yi su dewa a akalla wani nan guda ne kamar su bishura a takaice ni nake gani akan wannan matsala shi ne babban muhimmin Allah ya sama da abin da nake cewa dai shi ne ni ina magana ne akan waɗanda ba su inganta ba amma ban ce babu mu'jiza ba a haihuwar annabi ko karama Qur'ani ya tabbatar hadisatul dini karama ce ko mu'jiza ce ko irhasa ce ta haihuwar annabi shi yasa ma ake ɗamfara rayuwarsa da cewa shekarar giwa kuma sura ce mutum a Qur'ani alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fil da hadisai da yawa ingantattu wanda ba lokaci ba a kansu ake ba dama ni abin da na ɗauka akan wannan gabar can mun yi magana akan tabbatuwar hadisin na ƙarya ne ko na gaske ne shi muka yi magana a can a nan kuma abin da za mu yi magana malaman da suka ce wannan baya cikin kususiya shi ne abin da ni daman na yi tsammanin za a tambaye ni a nan amma ni ban kore mu'jiza a haihuwar annabi ba a'a abin da nake cewa akwai mu'jizozin da na ƙarya ne babu su kamar yadda duk malamai sun faɗa akwai kuma na gaskiya to na gaskiyar wanda ilimi ya tabbatar ina kansu na ƙaryar da ilimi ya kore ba na kansu saboda manzo Allah ya hana a yi masa karya kuma ya ce duk wanda ya yi addu'a ga wanda ya tara an masa karya ya kore masa نظر الله يحمل هذا العلم من كل خلف هدوره ينفون عنه من تحريف الغالي وانتحال المبدل وتعويل الجاهل من قال لي الدعاء يتي ألا البركة كمتون الذي يترد تركة لأك تارى دسونا أنجي ناموسه yake kore mun yake gyara fahimtar mutane da sauransu to wannan shi ne abin da zan tsara na wasu ba
ba abin da yawanci malamai suke faɗa kun maganar nan abin da ya wuce usulubi na magana usulubi na magana babu mai magana akan hadisi da za ingantacce ne ko ba ingantacce ba saboda an san sabanin game da malaya da an karanta kamar da yawa kuma duk an cikin waɗannan maganganu abin da ya jawo har wannan zaman usulubin da kai amfani da shi na ƙara saka na Allah yanzu da wani magana ta kai in an ɗauki da ta ko aka saka da za a ga ta bambanta da wacce mukashi da wacce kuma ta jawo da ba cewa dukkan maganganun da ake faɗa a yi tsakanin lokacin haihuwarsa lokacin cikin sa lokacin duk shaci ba ne abin da ya fito mana a cikin yin amma da yanzu da kuma haka tana cewa da yawa kamar yadda shi kan shi littafin da ake karantawa a wajen mulki muna karanta shi kuma haka muke karanta da yawa akwai hadisan da suke da ifai akwai wanda suke ma mawdu'ai shikenan a kano da cewa kai a wajen ka wa'anda ka isa inganta su wani da wani amma jumlar su da baki da cewa duk hadisan da ake faɗa shaci faɗin da ake faɗa na lokacin haihuwarsa da lokacin ɗaukar cikinsa ko ta kalmar ta hausa daga amfani da ita na nuna cewa ga baki ɗaya kawai kintata a kawai to amma kowane malami yana da haƙƙin ya faɗa abin da ya yi shi ya haƙƙi da abin da bai gani shi ba babban usulubin da aka kaucewa shine cewa a ma'anar ka duk abin da kai da ka yarda da shi mutum karya ne haka usulubin yake ina so nuna ma cewa ta yi amfani da kalmar duk abin da aka faɗa ƙarya ne amma waɗanda ka yarda da su karanto su ne suka tabbata tare ko su kuma waɗancan kamar yadda kai da kanka in za ka karanta sai ka faɗi cewa an ce kaza shi kanshi malamin ya faɗi wani malami ya ce sannan ya ce to bai inganta ba to kamata ya shi ma malami duk da zai faɗa ya faɗi wanda suka faɗa kuma suka inganta a wajensu kai kuma ga wanda hadisi ne bai inganta a wajenka ba amma usulubi usulubi shi kullum Allah yake nuna mana cewa musamman akan haƙƙin mazala dole a usulubi mai kyau ibn taymiya a cikin littafin sa asarul muslim ya faɗa ya kawo misalai da yawa cewa wani ana kwatanta manzala sallallahu alaihi wasallam ana kwatanta sifar manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya kwatanta shi da wani mutum mummuna yace wani maganar wani kuke yi maganar wani kuke yi ibn taymiya a cikin wannan littafi ya tabbatar da cewa wannan mutum ya yi laifin da ya wazir a kashe shi ibn taymiya ya nuna cewa wanda ya danganta manzala da kazanta wasa duk wanda ya danganta manzala da kazanta to ya wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai yana wanka yana wanki yana shafa turare amma tozartawa ne rashin ladabi ne ka ce ya yi wanka ne don datti ko ya shafa turare ne saboda wari ko ya yi wanki ne saboda kazanta kuskure ne haka yi kawo a cikin littafin saboda haka Allah da haka da duk maganar da muke wallahi duk zaman nan ba zaman da muka yi cewa shin hadisin nan ya inganta ko bai inganta ba ya kawo da kanka ma ka daina magana hadith maganar da muke yi shin usulubin da kai amfani da shi ya dace ana maganar mazala a yi wannan usulu sannan kuma shin abin da mutum ya yi da shi shi kaɗai ne daidai da abin da bai yi da shi ba daidai ba wani shi ne kaɗai magana amma ba magana ba ce ta waye inganta shi waye daidaita shi waye kore shi waye tabbatar da shi Allah ya samu wasu
to sai nake ganin har yanzu ya dai tare da girmamawa ana dawo da hannun abu gaba ni fa korewa ne ban yadda annabi ya an haife shi da kaciya ba ban yadda an haife shi da shayi ba ban yadda an haife shi da kwalli ba da na tabbatar da wannan sai na kwatanta da haihuwar wasu shine na ci mutuncin annabi abu na biyu larabawa suna cewa bil misali ya tabi bil maqal ai a misali ake fahimta me mutum yake yi da na ce mu'ujizozi ai na buga misali da waɗannan da haka waɗannan nake nufi kuma har yanzu a kansu nake kuma na sake gaya wa gida ga mu'ujiza a karama irhafa ta jisur hadisatul fili wannan ba na ja da ita kuma wannan maganar da na faɗa ɗin cewa akwai ƙarairai malamai ne fa suka faɗa kuma suka ce dole a yi bayanin wannan kuma na kawo hadisi yanzu kuma su ma sun nasanta ƙaryan ne gashi dan dalika shazaliya ne yace annahu wulida maqbumun wa hadha kadhibun wannan ƙarya ne ga na biyu ibn al-mulakkin yace duk malamin ma da ya faɗi wannan bai yi bayani ba a lahira sai Allah ya masa hisabi ina abin da nake faɗa ke Allah ya samu dace
Misali, a cikin abin da mara zai yana, yana da su ne da ya wace sai misali ribar ƙasa wanda na yi da ke kwanan na da shi samun da ya aiki wannan ya saka yau zai shi ne shi kan jini da zai yi rubuta zai tabu wannan magana da ya kasa da shi ne ba su yi wa kai tabu wannan magana ce cewa amma da ce ne da siya ma da ya ce ba ya ce shi da kuma lokacin da ya ce kuma zuwa mutum sai an kara zuwa kuma ya ce والنقد الذي بقي فيه واحد زي البيت واحد زي واحد زي زي المنبعين هو حلول وهم غير الاسم ها؟ فأنا مدين وإنما سوى أن مدين وإنما سوى أن مدين هذا هو الذي يكون أعلم به لأن سوى أي وإنما كيف يكتب أي مسؤولية زي kamar farko waɗannan ƙayyade ya gani a cikin zai a yi haka yi ba ko har su ba su yi masu a kwanan cire ne da ake yi malama ba da ce wata su ne da su yi ɗauki ta wani abu shi a kan da yake masu tsari da suke wani abu da suke shi ne ma'ana kenan an jefa wa yara masu tasowa wani tunani ne ba wani ba shi ne tarbiyyar da aka samu a rauni ba shi ne ainihin koyarwar da mutane kan su sun da kan suna yi ta hadisi ne mawuki saboda an ganganta shi ne mutum Allah sai a fi shi ne da gomi sannan a ganganta ma yin Allah shi ba lallai sun rubo da a bari mutane sai hana abin da kan kuma da shi ne wani hadisi ne ka sa da haka da Allah dole ya rubuta shi ba da shi ne ya fara da mutum masu waɗanda musulunci su kiyayi a tsakin wani malami da ke huta. Zare ke, sun biya wani duna wanda ne ba gane ra'ayi ga mutum wanda ke ci ba, bari da shi ke zan fara zare ke. Na biyu, shawara.
in mukabala kuke so sai a mai da shi mukabala shi ne a amma ai ga a ka'idar da muke an soka daga kanka ana neman cewa sai an yi izami sai an bayan mun zauna da mu amma babu ilimi da za a ce hadisi maudu'i wai ka ce wai ba wai ba za a iya ruwaito shi a jin da Wannan wani na wannan Allah wani irin ilimi ne wannan daga aboki ba ta da duniya na musulunci malamin wannan baya cikin wannan baya ce ya faɗi cewa wa kai ka kana dan jefin fikira ko liman alim malamin bayyan amra يا من تغالب من حدث علي من كذب علي متعمدا فهو عليه من النار هذا الشرك a matsayin ilmantar da mutane ko ka a kore ba ilimi ba ke nan ba addini ake Allah ya ilimi ake
ake ba wannan shi ne abin da muka zo shi ne a ji da'awoyin shi kuma a ji abin da ya kan sannan da labarin da abin da ya kan waɗannan abubuwa da ake fitar jayayya a kansu a ce hadisi da za a ko a misali malamai malam wani da wani da wani da wani da wani sun ce abubuwan da sun daga kan da su shayar malam wani da wani da wani da wani sun ce wannan abu ne an daɗe ana yi kuma abu da kusa mutu da yau ko yanzu idan za a ɗauki misali akwai littafin da mutum su ne su misali a shamu da ya samu shiga da yau da yanayi ya ne da mutuwa shi kuma tabbatar da wannan to amma ba kan su yake magana abin da ake magana shi ne a saurari da auren nan a ji shi kuma abin da malamin sannan sai ta saurara da gabatar da abin da za mu gabatar bisa masana da ilimi da kuma tabbatar da gabatar amma yanzu yadda abin yake neman komawa sai a kai mu gari ba ba mu tsaya kan ba mu ina neman su kare da kan tsari da shi da
ƙarin bayani da zai yi ba na tunanin wani zaman ya zo ba da yin ji gaskiya ya ce ba zai karbe ta ba ba na wannan tunanin ya gabata iya ji gaskiya ne da wani cewa ya karbi da kuma duk shawarwarin da za a bayar sai mun gama su hujjojinsa sannan sai a ce to ai muna gani ya kamata a kai kaza a kai kaza a kai kaza to shi kuma zai zama ba ilimi ba shi kuma ya ce a gaya masa abin da yake gaskiya ne ya ce a'a tunda ai kowa don da muka zo akwai al'umma da yawa a bayan kowane malamin nan da yake da to yana da kyau a cewa an ƙara fahimtar da su kuma babban hadarin wannan tattalin saboda na a zuwa ta akwai maganganun da suke na awamu akwai abin da suke hasatar waɗansu za ka ke da su na da kawai a dabanka ban kowa za ka yi zuwa to amma shi wannan maganganu sai an gama su ma'ana ma'ana a yi masa adalci ne a cin ne ya faɗa sannan kuma in an gama wani kuma sai mu zo da cewa ga kaza ga fahimta kaza ga fahimta kaza a wannan fahimta da kake da ita daidai ne amma ba mu wasu ma a gurin wani fahimta su ma saboda duk abin da ake samu malami ya ɗauka fahimtarsa kadai ita ce fahimtar ba wani nan amma yadda ka fahimta to akwai wani ma ba shi ma da tasa hujja wannan nan daga ƙarshe duk sai mu zauna a yi wannan kuma na tabbatar za a samu suna da shi a musulma
wannan shi ne abin da za mu ta magana shi shi ne abin da muka yi a kansa akwai wani kuma da ya zai ta uku sai ta uku sai ta gani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawai
assalamu alaikum wa rahmatullah ni ban faɗa haka ba idan an kula kirki na biyu aka sa ɗaya yan kana kato da ke waranki wanda suke zagin hadisin da yi masa na fassara shi ne kilifin da za a gani da bulin kaya a jiki kilif na biyu shi kuma shi ne nake karanta hadisin a nan ne nake faɗar abin da ni nake a kai abin da ni nake a kai shi ne ita kalmar kafri tana nufin bincikawa bincikawa kuma ba ta nuna an samu ga malaman da suka faɗa wannan littafin hadiyar sari ne sharhin fatul bari a mukaddimar fatul bari fatul bari sharhin sahih bukhari wato ya tattara kalmomin da aka samu a cikin hadisi na bukhari wanda za su iya wahalarwa wajen a fahimta sai ya fara yi musu shimfiɗa ya fassara su to ya kawo ita wannan kalmar ibn hajar yake cewa qauluhu falat ra'asahu da aka ce falat ra'asahu ta bincika kansa wa qauluhu tafli ra'asahu da fadin tana bincika kansa ai akhadhat minhu al-hamla ta ciro kwarkwata daga ciki wannan anan mu lura ba annabi ya dingina ba kalmar yake sharhi ta amanarta ta larabci idan a larabci aka ce falat ra'asahu ta bincika kai kamar yadda muke cewa duba kwarkwata ta fili ra'asahu tana duba kwarkwata dubawa daban samu daban littafi na biyu ibn hajar wancan mai fasul bari ba shafi ne ga umdan bukari na badruddin al-aini shi kuma ba malike ok ba hannun ok hanafi ne to to a cikin shi ma umdatul qari sharhi ne na sahih bukhari juz'i na goma sha biyu shafi na hamsin da biyu shi ma yake qauluhu tafli ra'sahu da aka ce tafli yace bi fatih ta za a ce ta wa iskanil fa'i taf wa kasril lam li tafli kenan sai ce ya'ani tufattishul qamla min ra'si ana nufin tana bincika kwarkwata daga kansa kaga dai kamar yadda muka faɗa a baya bincike daban samu daban sai ce wa taqtuluhu min fala yafli min babi daraba yadribu qalyan masdaruhu wal falyu akhdhu al khaml min ar ra's abin da ake nufi da falyu shine cire kwarkwata daga ka ko bincika kwarkwata daga ka littafin da yake hannuna sahih bukhari ne sharhin kirmani shi ma a ciki ya kawo a babin arru'ya bin nahari sai kawo hadisin ita dai ummu haram din sai ce wa tafli nahwa tarmi ai tufattishu anil kaml da aka ce tafli tana bincikawa kamar kalmar tarmi ne a larabci wazanin su daya sai ce ma'anarsa shine tufattishu anil kaml tana bincika farfata dai kamar yadda na faɗa wannan shine abin da ni na faɗa an koma kilif ɗina na biyu wancan raddi ne nake yi amma kilif ɗina na biyu shine na zauna na karantar da hadisan kuma na kawo littattafai ina buɗewa ina faɗan maganganun malamai na da haka ni ban ce annabi yana da barbata ba na ce tafli tana bincikawa kuma ga malaman da suka faɗa kuma kamar yadda muka sani mu hausawa ne bincikawa daban samu daban wannan shi
kamar yadda mai kuma kwamishina ya wasu magana da kakura kamar dun an amince da nan magana da cewa tana kan daidai cewa kyawun da tun da yawan malam amma wanda in an bayyana masa kuskuren su zai a harkar abu to ai ban san yadda za a bayyana kuskuren su ba idan an ce iya fahimta su ba a in an tambaye shi ya kare kansa a tsaya iya yaushe ne ko za a nuna mai wannan kuskure ne idan in an matan ba ya faɗa amsa sa shi ke to yaushe ne kuma zai gano cewa ko kuskure ne ko a abin da ya dogara da shi abin kuskure ba mu san da labarci ba mu san da labarci in dai an yadda zai iya yiwuwa a nuna masa cewa inda yake tsaye nan ba wurin tsayawa wani ko shi bisa adalci zai iya karɓa an gamsar da shi cewa inda yake zai ba wurin suna ba to wannan ba za su tabbata ba kawai daga tambayar shi ba da amsa ce ba shi ina ba ta amsa ce saboda haka ba ne bi ba ne in ya ba da amsa ko ya zabo ta hujja a nuna mai ranar hujja in ya yi adalci ya gane shi a ɗin rauni ko kuma a idan mai kawo masa ilimi da rauni shi da bukaci rauni kama hujji da suka gaba amma ba magana ta ce cewa da ya faɗa shi ke nan a shi wanda zai yi magana da mutane na jini sai dai a shi kuma ko ya zai yi fahimci kusur a kamar yadda na faɗa da zuwa zama jama'a wallahi magana nan da baki ɗaya ta ba magana ba ce ta a wani littafi a wani littafi alhamdulillah kamar yadda ka sani ba mu da wata rayuwa sai ilimi kuma mutum ma wata sana'a ba kuma ka kuma hayo a makarantar mu idan ba ka ji ba a faɗa abu ba ba dan ba a san shi an san shi akwai dalilin da yasa kuma ba a faɗa shi ko an gamsu da wannan sa wato babban abin da ya jawo wannan magana na zan ƙara manne kama usulubin da kake amfani da shi ne kuma musamman a jami'in mai yanzu an samu da abin din nan kamar da faɗa guda biyu ɗaya raddi kake yi ɗaya kuma bayani kake yi ko da raddi kake yi akan harkar ma'aikaci dole ne ka zuciya ko da hadisi kake maganganun da ka faɗa kai da kanka ka fahimci cewa mu nan hausawa ne idan an faɗi kwakwata muke ɗauka wani abu ma na kuma kaskanci ko da wani ba kwakwata ba a kaskanci ba ce a wani su wannan kaɗai ya isa gano cewa to su kuma na mu hausawa wanda duk aka dangana musu kwakwata me mafitan ga wannan mutum shi wani sallallahu alaihi wa sallama abu ko da da akwai shi a jikinsa in dai zai zama faɗin akwai rashin da dabi to haramu ne a bakin shi shi ne ka'ida ta musulunci kullum abin da mun muke so mu fahimta a nan ba wai cewa akwai hadisin da ya faɗa ko ba misali tafrira a sabon kamar yadda ka faɗa an masa wato fasarori da yawa kamar yadda misali ban ji kafa fi da nuna hawali ba na na na mutane wannan ma da su ne eh wanda ya kawo wannan magana cewa tabbira asibudin nan kamar yadda ce wacce magana ana gane akan lugar in an zo kan alaihi sallallahu alaihi wasallam ita wannan kalmar daga lugar tana iya da nasarar cewa binciken kwakwata tana da fasarar karkaɗe kura tana da fasarar gyara gashi to a cikin wannan fasarorin wanne ne ya dace da matuwar mutala wanne ya kamata a dangana wa zala tun da tabbiyar asibitin ne yana ɗaukar turkiya yana ɗaukar tanzi to wanne ne ya kamata a dangana a nan sallallahu alaihi wasallam da yawa abinda aka gaya wa wani abinda yake ya halatta kuma da kansa Allah ya dangana wa wani annabi haramun ne a dangana mu zala shi bai zama hujja na cewa alƙali iyalu ya ce annabi ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai annabi da kwarkwata ta kashe shi wannan abu akwai annabin da aka kashe akwai annabin da aka ci shi da yaki duk wannan kalmomin haramun ne a gaya manzala saboda martabas Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci annabi ya sayyidan wa hasuran wa nabi'an min sani kalmar nan hasuran haramun ne ka gaya manzala gashi ma Allah ya gaya wani annabi martaba kamar da faɗa martabar manzala ta yi nesa da yadda za a kwatanta wani abu tare da shi ko da abin wato akwai shi in dai zai nuna kazantar annabi sallallahu alaihi wasallam da kazantar zai gani a cikin wani ba zai iya gaya mai ba sai da shi a bishi a gaya mai mu a musu kamar da kamar duk wanda aka dangana a kwakwata an dangana masa kazantar domin kamar da kamar da mu cewa rashin gyaran kai ke kawo kwamata kuma ba shi da ɗaya bane cewa duk sanda aka duba kwakwata sai an ganta amma duk wanda ya ce ku gaban kwakwata to mazallar ta ne akwai yiwuwar a kanta amma duk wanda ya san kansa ba bambata saboda gyaran su saboda tsaftarsa ba ta nemi nisa ko a hamsin shi a duwan su ba to da duk maganar da muke ba ta wani wani ya ce hadisi ingantacce ba ne wani ya ce a'a shin yaran usulubu ya dace da martaban manzala sallallahu alaihi wasallam kuma a gaya shi ga awamun nasi kowa ya ce kuma mai hausa za su fahimta da mutumin da aka ce ana duba masa kwakwasa
Assalamu alaikum. Tare da girmamawa alaga malam magana da tace akwai tanwirul hawari babu ita. Amma ga tanwirul hawari idan za a iya nuna mana wajen da sun iya wannan hawari. Magana ta biyu ala ga malam inda a ce ni na ce maganganun malamai fa nake karantuwa na ce sun ce. Malamai sun ce me haka yi to zuni da yi laifi ba. Allah ya haka yi maganar Fir'auna ya ce ana rabbukum al'a'la ni ne ubangiji ku madaukaki muna karanta wannan sura ayar abu lahab ya ce da annabi tabbat ya da ko ya zagi annabi kuma ana karanta wannan amma sai dai dan ayi ne dan a nuna mutane laifinsa ba dan a tabbatar da abin da ya faɗa daidai bane imam al-bukhari ya rawaito hadisin abdullahi dan abbas duk lokacin da ibnu abbas zai faɗi zagin da abu lahab yayi wa annabi sai ya fara tsinewa abu lahabin sannan ya faɗi labarin ma'ana duk lokacin da zaka faɗi hadisin da bai inganta ba sai ka faɗi raunansa sannan ka kore shi ga annabi irin abin da na yi sannan ni a duba duk cikin magana ta ba inda na ce annabi sallallahu alaihi yana da farfata ba babu inda na faɗi wannan amma kilifi na suna nan idan za a sake maimaita su yan uwa su gani a fito min da kalmar da na ce annabi yana da farfata Assalamu alaikum.
Mulani Allah ya kwami da yake ba mahala. Ba ku duk magana ta ilimin bace ka dace ka aika. Idan Allah a dawo a dubu darajar ilimi a dubu darajar wanda ake faɗa. Saboda gaskiya abin da malam yake bi shine idan magana ta tabbata akwai wanda ya faɗa to ai ko lalle zai aiki da cewa ya san wannan magana da faɗa da kuma ko da wanda bai nuna na fahimta. ai da ake cewa wanda ya ruwa ko zagi ba shi ya zagi ba magana ce da yake akwai gyara ko a hausa ana cewa da ake akwai magana da ake faɗa a hausa wanda take nuna in ka kawo min cewa an zage ni to gaskiya kai ne ka zage ni amma tun da duka abubuwan zahiri yana faɗa fa zabi zabi sharin kullahu wa muqimul ma kulli kal ajili kuma da zai faɗa ma cewa an ce ma kaza ai kamar shi ya faɗa ma maganar Allah wannan ibada ce mu faɗa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce mu faɗe ta amma in za mu faɗa din ma ko da wannan sai an san yadda za a faɗa yadda ake ta bayani a kai abin da nake kokari da Allah malam ba wai muna jayi a kan ilimin ka ko hujjojin ka ba amma dacewar haka ga al'umma da take magana gare su yanzu idan wanda yake kirista ya ji ka ce ai ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam barbata ya faɗi magana kare akan wannan waye jawo waye jawo a dukkan lamari kaga kai da kuma wannan yanzu dan Allah dan wani musulmi bai kudurce cewa ana haka ba ga manzon Allah ne ya rage shi a imani akwai abin da ya rage shi a imani akwai abin da ya rage shi a musulunci a al'umma mu a yau suna bukatar abubuwa da yawa na addini yanzu a koyar da su ba irin waɗannan ba misali maganar ma yadda tattalin arziki yake tafiya yadda gaba ɗaya yanzu mu'amala ta zamo ruba ta kadai da yadda da irin wannan wace ce mafita a ciki wannan ana bukatar a tsaya a fitowa da al'umma haka saboda shi ne babban abin da suke bukata Allah da ya fito da riba la yaqulu illa kama yaqulu alladhi tafaqahu shay'an min az-zam idan akwai da zai mu'amala da banki a ce bai hada da riba ba in dai shi bai karɓi riba ba to amma an ba shi dukiyar riba to irin wa'annan ne ne ne mafita su ne muhimman abin da Allah ko da yake an ce a wajen nasiha ne amma gaskiya in muka zo ta yi wakaci ya kure amma babban abin da wallahi abin da yasa nake faɗa ma kaunar ka ce cewa ka kauce wa irin wani me za ki ce ma dan Allah dan Allah dan ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana duba masa kai ko akwai fashi in bai ne kudu ce wannan ba dan Allah dan annabi ne wannan ya rage shi a imanin me ya rage shi a zama wasu musulmi amma an ba yawa da suke wajen al'umma a zama wasu musulmi wani da za ta da ya'yan kansa mun kasa yawa irin wanda a sa dan Allah fito da al'umma a maimakon irin wanda janyo maganganu da za su dawo kace da shi wasu su yi mummunan fahimta a zo ana rigima shi nake ta kokarin wallahi a kauce abin da ya sa ka ga wannan zaman da kai ke da ni dan kokarin a kauce wannan shi yasa maganar da ba wani ambata zan dole a ambata ba ba dole ne a kudurce ta ba da Allah kyale ta kawo wanda akwai aiki karkashin ta wanda za a yi wannan shi ne babban maslaha ga al'umma Allah ya gane ta Allah ya saka da alƙayi malam kamar dai gida ya manta cewa na farko faraddi nake wani ne dan tafi ne wanda kowa ya san me nake rayuwa a ciki yake kawo hadisan da yake zagin annabi da su yake zagin musulunci yake zagin malaman musulunci ba kawai rana tsaka na zo ba na dora tebur na ɗauko hadisin na dan karanta hasali in aka bibiya sai na danna kaset ɗin sama ga abin da ya ce sannan in ce kaza wannan shi ne asalin abin da ya jawo magana amma sai na fahimci kamar gida tare da gida ba sun ɗauka kamar na zauna ne kawai da ra'ayin kai dan Allah a takaice ba wai ba mu fahimta bane wallahi al'umma da yawa ba su ji maganar tasa amma kai ne Allah ya sa al'umma su sai su wannan kai ne Allah ya sa al'umma suka sani kake da wasu mabiya a cikin al'umma shi yasa wani can dan ya faɗi magana ba lalle wani ya sani ba amma kai in ka ɗauka kai ce za ka yi magana a kai to sai kuma ya zama kaya da magana ta gaskiya wannan tuni malamai daban-daban sun yi bayani a kai magana ta ɗauke ta ko da za ka yi a kan sai ya zama me yasa faru da da raji wasu da yawa suke magana a kansa saboda yakan hakan ko maganganu ta mutum lawa ko ta sauran ya ce zai bayan wanda wani da yawa ma da bai taɓa karanta littafin wani mutum ta zuri ba amma ta fuska karanta littafin raji sai ya gano wannan magana cewa ashe ba an faɗi magana kaza Allah nasiha nasiha ce wannan ake ba ba wai yana da ilimin ka ba babban abin da yake dauka kake dauka shine an hana ka da'awa nasiha da ake ma kamar an hana ka da'awa ne wallahi ba hana ka da'awa ake su ayi ba na faɗa ina ka dauko irin su saboda ta tafiya kai kaka da sa mutane su gane ba laifi ba za ka ma irin waɗannan tsokanan-tsokanan ina da Allah da siha a yi ƙoƙari a ga an kauce bi sabili lahi ne wanda muke faɗa.
yana kwantawa cikin ƙarami a nuna su.
Kwantawar yawwa kwantawar tsari. Kwantawa.
Shi ne gwamnati wanda ya yi zancen da malami wato dade kamar ɗan a cikin bakin nasa turawa ce ko wasu amma ai da kusan babu asma a yi goma ne kamar yadda malamin da ba magana da suna ce da ne shi a shekaru tun da da Allah ya sa ya yi amfani da wasu gudun da wasu malamin da wasu ke da wannan magana a wani usulubi ya amfani da shi wanda ya tada hankali har wannan magana shi ne kadai ake son a ja hankalin da cewa ba da abin da ciyawa lauje ya jawo ba shi ne ciyawa ba duk karatu ba san da malami ya zauna ba duk abin da ya gane yake gaya mutane ba a yana abin da na san da ne ma ma shi shi zai gaya musu wani karatu sai shi kansa wani karatu sai abokin karatu kawai duk magana da muke ya yi amfani da usulubin da a halittar jama'a bai dace ba wanda usulubin in ana magana a kan alaƙa shi ba usulubi da muke magana ba wai magana a kunta a littafi ko babu ita ba ba wai an inganta ta ko ba a inganta ta ba ba wannan muke magana shi magana lokacin da kawai kake magana a kan alaƙa shi ba shin wani irin usulubi ya kamata ka yi amfani da shi na yadda za a gane cewa ta zo ɗibiyoyi da dole kai ta tsantsa domin ana zabar magana kan manzara ana zabar kalma mu a yaran mu mu abin da malaman mu suka faɗa hatta wannan maganar da nauyi a ce shahi ko kaciya ba a iya faɗa saboda ta yi nauyi jami'in manzara ta yi nauyi kaga dai ba wai kuskure bane ko wani abu amma in mutum yana faɗa sannan a wajen karatun mojini za ka fito magana a nan take malami ya yi gyara yace a magana mazala ba a san haka ina magana tarihin sa nace yana yaro nace a ba a cewa yana yaro sai dai a shekarun su na farko saboda zaɓen lafazin da ya ce a gaya ma'ana iri ɗaya ce amma ce a kan magana mazala ya fi yace sai dai ta ce a shekarun sa na farko kar ka ce yana yaro domin ya tambayi a bas ni da kai waye babba ya ce kai ne babba amma ni aka fara haihuwa saboda iya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam so ka ga duk nan nan ba mu zauna dan wani malami ne ya faɗa ba wani malami ne bai faɗa ba waye waye da waye da yadda ba ba shi ne da zuwa magana ce na mu fahimtar da kai cewa kai amfani da usulubin da bai dace a janibin manzala a lokacin da ake magana a kan manzala wannan usulubin bai dace ba a yi amfani da wani usulun daban wanda ya ce hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu maganar da zai gabatar da ruwan hawari da imamu zarkani ne faɗa a shirin muwaɗa imamu zarkani shi ya faɗa ya ce a kabila a hukun nan ba wai tana duba ko kota ba ne kawai ma'anarsa akwai ma'anar atanzi akwai ma'anar atanzi saboda haka za ka zaɓi cewa a fasarorin nan wacce ce ya dace a gaya annabi sallallahu alaihi wasallam
maganar kwanciya a kan shi Allah ji shi ne kari kawai a kan abin da ba haka ba wannan littafin da yake hannu na muwaɗa ce da imam mali musulmin muwaɗa musulmin muwaɗa na imamun jauhari idan an duba jirgi ɗaya ne daman kawai littafin hadisi mai lamba ta ɗari biyu da talatin da takwas shafi na ɗari biyu da shida yace akhbarana al-husayn ibn abdullah husayn dan abdullah ya ba mu labari kada yace qala lana abu bakr al-fihri abu bakr al-fihri ya ce da mu qala abu musa abu musa ya ce ya'ani yunus yana nufin yunus wa qala lana abdullahi ibn wahab abdullahi dan wahab ya faɗa abdullahi dan wahab almajirin imamu malik ne sai ce ummu harami ita wannan matar da ake magana a kanta ummu haram ihda kalatin nabi ɗayan gwaggwannin annabi ce min raba'a ta fuskar shayarwa wa qila anhu kuma aka faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam ولذلك تجاز النبي صلى الله عليه وسلم النوم في حجرها saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin bacci akan cinyarta wa an tufli ra'sahu kuma take bincika masa kai wannan magana tana nan a cikin al-ikmal na al-qadi ya shi ma haka ya faɗa tana nan a cikin at-tamhid na ibn abdul bar shi ma haka ya faɗa da haka magana tana kwanciya akan cinyar annabi na kwanciya akan cinyarta a littafi yake ba ni na faɗa da kaina ba kuma kalmar hijiru duk da ba zan ce komai ba game da larabci a gaban malamai na nake abin da ake nufi da shi ne cin wassalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malamai na shugabanni na tare da dukkanin girmamawa na lura da cewa waɗannan waɗansu mutane sun tsinci bayanai na sun karkasa su ba tare da sun ji su a dunkule da manufar da nake bayani a kai ba wanda hakan ya haifar da sun yi musu mummunan fahimta wanda hakan ya sa ko shakka babu dukkanin mai imani idan ya ji hakan da irin wannan mummunan fahimta da wasu suka ba wa maganar tawa za ta tunzura shi wanda na san hakan shi ya jawo cece kuce a cikin al'umma to al'umma ta sani Allah shaida ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin girmamawa a waje na in ka cire Allah sama da shi kamar yadda ya faɗa imanin da ku ba zai taɓa cika ba har sai ya so ni sama da iyayensa sama da ƴaƴansa sama da kansa wannan shi ne aƙidata wannan ne ma yasa tsawon rayuwata tare da karancinta babu abin da na gudanar a cikin ta mafi yawa face karatu da karantarwa ko dai na alkur'ani ko na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka game da waɗanda suka ji zance na ba yadda yake ba sakamakon an jujjuya mun shi ransu ya ɓaci domin na fatan su fahimci ga abin da nake nufi kuma Allah ya fahimci zuciyarsu kuma in ne musu nasiha a gaba idan suna so su yi wa mutum hukunci to su rinka jin zancensa cikakke kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi haka. Sannan kuma waɗanda suka yi irin wannan aikin na jefa mutane a cikin damuwa na san akwai waɗanda su ma ba da gangan suka yi ba. Ina roƙon da ni da su Allah ya fi mana baki daya. Akwai kuma waɗanda na san da wasu manufofi nasu suka yi. In suna da rabon shirya Allah ya shirye su. Mafi girman zaluncin da za ka yi wa mutum ka ɗauki abin da ya fi so kuma ka ce ya muzanta wannan abu. Allah madaukakin sarki ya sani ba abin da nake so face zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar al'umma da haɓakar arziki babu wanda ya fi cin moruwar zaman lafiya sama da karantar da al'umma domin zaman lafiya shi yake ba da mutane su zama cikin nutsuwa wanda wannan nutsuwar ita ce ƙashin baya na al'umma ta fahimci karatu kuma ta yi aiki da shi da haka ina fatan Allah madaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya Allah madaukakin sarki ya sakawa mai girma gwamna da alkhairi wannan kuruci na shura wanda mai girma wazirin Kano yake jagoranta ina roƙon Allah da sunayen kyawa da sauƙin sa madaukaka Allah ya musu jagora Allah ya ba su ikon sauke nauyin da ya dora musu Allah ya sa da shawarorinsu da gudunmawoyinsu da za su ke ba wa gwamnati al'amuran Kano su yi kyau. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
sai da kuma za su samu ƙarin shara da ɗan kan nan da za a yi ƙara
Alhamdulillah ne yadda malam ya ɗauko matsalar ai abu ne mai kyau amma Allah da ya ƙara da ya ƙara jan hankalin sa sani dan Allah a gane duk irin inda ilimin ka ya kai duk irin yadda ka gano hujjarka ba daidai ba ne ka rinka cewa wasu da suke da saɓanin fahimta da kai jahilai ka zara ka zara da a yanzu a filin dinan mun ji wurare da yawa yanzu zan zauna ina zaman karatu yadda na yi alfahari da yawan zaman karatu da nake amma da wuya ma in zama karatu ɗari ka ji na kira wani jari sai dai in ce me rabuwar fahimta in na yi ma kai ƙarshe ke ko ko in ce me wata ra'a fahimta wadda take ba ita ta karfi ba saboda duk inda da karatun ka kai ɗaya kai tun zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar manzon Allah ma an samu bambancin kai bai tsaya cewa wanda ne wannan fahimta kai jami'i ne ba sai dai addu'a wanda aka aika jaraba ta same su ɗaya ya birgima ya birgima a kan ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce masa ya gudani jahili ba amma da ya faɗa haka ba shi ne daidai za mu saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu bambancin fahimta akan matsaloli da yawa tsakanin uba da ɗa sai a samu Umar Allah ya kare da gare shi ya yarda tsoro abin da ake nufi da shi jinin hayar dan sa Abdullahi Umar ya yarda cewa tsarki ake nufi abubakar siddiq ya yi cewa gurur jinin haila ake nufi yansa da yake ya fuskanta fiye da kokwar ba a yayansa aisha ta ce sarki ake amma an zauna lafiya ba ɗaya da ya ce lalle mai wannan fahimta ai jahili ne saboda shi yana da hujjoji ka ji irin hujjojinka ta yi ka samu hujjoji wanda kai ba kai ga gane su ba kuma kullu zai ilimin ali wajibi ne dan Allah a wajen koyarwa a riga ɗaukar wani wa kuma kullu zai ilimin ali a kayan ce ya ɗauki ilan ba ta ala da malaman tafsiri a suke faɗa ni irin yadda ilimin ka ya kai to lalle wani tayu a wani bangaren ya san ya fi ka ni dai babban nasiha da nake yi saboda wani lokacin irin yadda magana take fitowa haka ita kanta tana ƙara harzika al'umma su ce ma'ana kamar ka kawo su wani nau'i na rai ilimi ba a buƙatar sai ka rai da kawai kamar hujjojinka ka nuna cewa hujjojinsa ta waje kaza sun samu karaya inda ce ga hanyar da za a bi a je gari kaza ka ce ga hanya ta yi kawo hujjoji kai kana ganin cewa ba fara da yawa ta ne kawo hujjoji cewa ni ina ganin ba da hujji da yawa wani kowane kuma a cikin dalili na na a kauce Allah ya gadar Allah ya gadar da mu gaba da salama
Assalamu alaikum. Alhamdulillah na ta zama ya samu da nan da a duk kuma wucin daman kan ka ce na ce dole ka dinka zuwa saboda kowa an taɓa wani gari sai da yake nasa duk da ba ta yi na san wanda yake nan wallahi babu wanda yake son mulki na wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ko kawunan ba ma so biyar sai dai hanyar ce kowa da inda zai kalla kuma da haka Allah ya ajiye mu dole za mu dinga sa'a a wannan maganar da shi ainihin ma'azawar kwayan ya nisa har aka je na jiran jami'i wato wata matsala muke ciki da wanda malamai yana da su ne goma su ne da kyau waɗannan ɗan ƙara zafin ƙur'ani wanda yake aini wato ni mai tafi ne sabuwar riga sabuwar riga ce ta ne tafi su ba za su je nan su ma kowa ta suke dalili kuma hadisan ma sun suke rusa gaba daya babu su sannan kuma su sun yarda su yi qur'ani shari'i amma ba su yarda annabi shi ya shari'i wanda dole in ka ji wannan zai dauke ka aini wato ka ji babu kaji to shi yasa za a ga cewar wata dilla irin wa'annan rabbi ne za ka ga yara matasa suna abu amma duk da haka kamar yadda aka yi nasiha ga ɗan uwa malam lawa da kuma dukkan wanda ma wannan abin zai je gare shi muna roƙon matasa kar su daga ta waɗancan mutanen su ba su da kyakkyawan niyya kun mutumin da zai zo ya ce ya ajiye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ya amfani da Qur'ani ba hanya zamu ne babu hanya manzon Allah shine zai nuna mana ainihi watan alqur'anin nan da ma me aka ce litubayyana lin-nasi ma nubbila alaihi to idan dai manzon Allah ba shi zai mana bayani kai kuma asuwa to shi ke hassala matasa a yanzu amma abinda kuma aka faɗi ina fatan na ji daɗin shi ma lawan da ya fahimci waɗannan abubuwa aini waton sai kun ƙara daure zuciyar ku yan kabbara da yan aha da maganganu iri-iri dai da ake yi wa malamai to ba hana ai ba za ka iya hana ba dan ba kai kake yi ba amma na ga wani malami a clip ban san waye ba yawanci da an fara shi kai ba na san tabbara nan amma kai ba za ka iya dakatarwa ba in ba ka iya dakatarwa ba to amma tattamashe mu da rubi malami in kana cikin wannan ainihi waton abin to shi kenan bari in dawo wajen zama da sai jazaba ta dauke ka da wani jazaba ta dauke ka ko sai yanda ta rufe ka kaga sai ya zama wani abu na daban to da ka ainihi waton shi sa Allah mu dinga control din kanmu mu dauka masu sauraron mu mutane ne waɗanda suke kwaya uku babu abu na ɗaya wanda ka bi shi na biyu wanda kuka yi daidai na uku wanda ya fika to kaga in ka zo bitan sunkurin jayi wanda bai kai kai ba da daidai da kai su su biyu ne wannan kuma wanda yake ya fika shi ɗaya ne to sai haka shi duk abin da kake faɗi wanda ya fika ya san inda ka fara ma ina za ka dire ya sani amma shi wanda yake ƙasa da kai zai yi fassara duk da ya ga dama to sai ya zama to mu dinga kulawa da harshen sannan mu kuma waɗanda aka zo aka ce mu ne dattawa don an rasa dattawa to mun yadda mu ne dattawa amma ya kamata idan wani ya zo da rudu ko mun ce kai ya tsaya ya aka yi aka ci sai da mu tabbatar da abu domin in ba haka ba sai mu dinga ɗaukar abubuwa mu ma sai mu antaya sai mu je mu kai sai ka ga abubuwa sun lice saboda idan mu ruwan wankin ya zama ya najasa to kuma zai wanki isa muke cewa mu yi taka tsantsan mu dinnan da Allah ya riga ya